بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله a yau juma'a sha biyu ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da lissafi na miladiyya ashirin da biyu ga watan uku dubu biyu da ashirin da hudu za mu ci gaba da karatu a cikin i'tiqadu abil hasan ali ibn abdullahi al-madini wani rasu ɗari biyu da talatin da hudu a shekul imamul hujja amirul mu'minina ali ibn abdullahi al-madini rahmatullahi alai darasi na biyu za mu tashi a gaba ta goma sha hudu inda yake cewa watar salati kufrun a barin sallah kafirci ne laisa shay'un min a'mali min a'malin tarkuhu kufrun illa salah yace babu a cikin ayyuka abin da yake barin shi kafirci ne in ba sallah ba wato wannan kadai zai gwada maka muhimmancin sallah akan ita sallah ma akwai ma zantuka da saɓani akan wanda ya batta ma zama kafiri to ko ne a sai ga maka ya guda maka muhimmancin sallah a cikin darussan mana usulu sunna na Imam Ahmad ibn Hanbal inda ya wannan magana a cikin min sharhin wannan magana da zantukan malamai daga sharh sunna ta Imam Al-Bagawi a game da barin sallah to da haka ma ne ce babu wani abu wanda cikin ayyuka da barin shi kafirci ne yi sallah man taraka hafa huwa kafir wanda ya bata zama kafiri kada halla qatluhu kashe shi a halasta gaba ta goma sha biyar wa khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyina mafi alherin wannan al'umma bayan annabinmu shine Abubakar na Siddiq Abubakar na Siddiq thumma Umaru sai kuma Umar sai Uthman ibn Affan sai Uthman dan Affan wannan su ne a yanda ka gansu haka a haka suke bayan annabi sai Abubakar sai Umar sai Uthman sai sai ba sai Ali ko yace mana ya ce Abubakar ne sannan sai Umar sannan sai Uthman nuqaddimu haula'i thalatha kama qaddamahum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malam ya ce muna gabatar da waɗannan guda ukun abubakar umar uthman ko muna gabatar da su cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa lam yaftalifu fi zalika ba sai sabani ba game da wannan kuma min ba'd salasa sai bayan ukun nan sai ashabu shura al khamsa su biyar suna akwai ali ibn abi talib akwai talha akwai az-zubair akwai Abdulrahman ibn Auf, akwai Sa'ad ibn Malik, wannan su ne guda biyar ashabu shura, kulluhum yasluhu da khilafa, kowanensu ya cancanci da ya kalifanci, wa kulluhum imamun dukkaninsu jagora ne, kama fa'ala ashabu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, kamar da yadda sahabban annabi suka yi. Thumma afdalun nasi ba'da ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai kuma mafi falalan mutane bayan sahabban manzon Allah sallama alƙarnun lazi bu'itha fihim kulluhum shine karnin da bu'itha fihim kulluhum to shine wanda yafi after nasi kenan bayan suwa bayan sahabbai kaga wani karni allazi bu'itha fihim kulluhum wani karni kenan karni na farko wani ƙirin ne ƙirin na farko kaga shi kaga shi ne ko alƙarni wanda aka bu'i tafiyin kulluhum kaga shi ne ya ce man sahibahu sanatan au shaharan wanda ya sahabbanci annabi shekara guda ko wata ɗaya ko sa'a sa'a guda lokaci guda mun ɗan lokaci aura ahu ko ya ga annabi awwa fara ilaihi ko ya bakunce shi fahuwa min ashabihi yana cikin sahabban shi kenan lahu min suhba yana da sahabbantaka ala qadri ma sahibahu da gurgudun yanda ya abokance shi fa adnahum suhba na mafi ƙasa ƙasa da suhba huwa afdalu shine wanda yake falala min allazina ya rauhu daga cikin wanda suka gan shi walau laƙul mina lam ya rauhu daga cikin wanda ba su gan shi ba Eh, wanda yake mafi ƙasa cikin sahabbai to shi yake falala daga waɗanda lam ya rauhu na ba su gan shi ba Eh, na ƙasa ƙasan gaba ɗaya to shi ne yake falala akan waɗanda ba su gan shi ba Eh, walau laƙullaha azza wa jalla bi jami'il a'mal kuna san game da Allah da dukkanin ayyuka to kana alladhi sahiban nabiyya wanda ya abokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ra'ahu bi aini ya ganshi da idanun shi wa amana bihi yayi imani da shi walau sa'atan kuna sa'a guda ce to afdalu shi yafi falala bi suhbatihi da abokantakan shi min tabi'ina daga tabi'ai gaba ɗayansu duka kullihim walau amilu kulla a'malil khairi ko da ko sun aikata dukkanin ayyukan alheri bayan nan gaba ta goma sha shida aƙida da ɗan majina yake hakaitowa ta magabata sun sam'u wa ɗa'atu lil a'immati wa umara il mu'minina albarri wal fajar sai kuma ji da ɗa'a ga shugabanni da kuma umara na muminai shugabannin da yake jagori na muminai albarri wal fajir nagartattu da mutanen banza wa man waliyal khilafata dukkanin wanda ya samu wannan shugabancin bi ijma'in nasi da haɗuwar mutane wa ridahum da kuma yardarsu to za a yi mashi za a ji kuma za a yi da'a ga wannan shugabanni wannan usul ne cikin usul na aƙida ta ahlus sunna shine ji da ɗa'a ga shugabanni in dai wannan abin bai zama saban Allah ba la yahillu li ahadin bai halasta ga wani wanda yake yu'minu billahi yayi imani da Allah wal yawmil akhir ayyabi talayla ya kwana dare guda illa wa alaihi imam faci na da shugaba kada dan tawaye zama a ce shi na cewa bai da shugaba domin musulunci abu ne mai addini wanda yake mai tsari ya ta'allaka abubuwa da yawa ga shugabanni. Barran kana au fajira, wannan shugaban nagari ne ko na banza, da haka fa huwa amirul mu'minina, shi dai ne amirul mu'minina, a ƙa'ida ta musulunci kenan. Walgazu haka yaƙi ko ma'al'umara tare da shugabanni, wannan abu ne da yake madin da yake wanzajji ila yawmin kiyama har kiyama. albarri wal fajir da nagari ko na banza la yutrak ba a barin wannan wa qismatul fai'i da kuma rabon me ganima wa iqamatul hudud da tsayar da hadduda e ba a ce ba kuna kama barawo ku ɗauki hukunci a hannunku ko kashe shi ta haka shugabanni su ke tsayar da hudud an gane ku wa iqamatul hududi lil a'immatil madiya wannan ga jagorori ne wannan abu ne da yake wanzaji tsayar da wato hadduda to wannan ga imma abu ne da yana nan daram laysa li ahadin an yata'ana alayhi bai ga wani ya soki wannan wala yunazi'ahum ko kuma ya jayyar su duk wanda masu haka ba wa dafu sadaqat da kuma ba da zakka ilaihim ga shugabanni wannan ja'izatun na fiza shi ma wannan yana nan daren dam faƙari bari a man dafa aha ilaihim ya sauki da ke kan shi wanda ya miƙa musu wa ajiza at anhu kuma ta isar mashi ta yi barran kana au fajira wannan shugaban na ƙwarai ne ko ba na ƙwarai ba da haka zaka ce to ai shugabannin yanzu duk kaza to ake ta maimaita maka barran kana au fajira wa salatul juma'a khalfahu da kuma yin salar juma'a a bayan shugaba domin shi abin da ake a asali kenan bayan shugaba ake yin salar juma'a mun ji mu a cikin athauri eh wa salatul juma'a khalfa khalfahu da yin salar juma'a a bayan shi shugaba ko wa khalfa man wallahu da bayan wanda suka jibinta ma wa'azimin shi ne limamin juma'a to wannan ma ja'izatun qa'ima ita ma tana nan daren dam raka'atin raka'a ce guda biyu wanda kuma ya je shan labaran shugaba ya ce ka ni gaskiya ban natsu ba wani ai fajiri ne azzalimi ne bari in saki man a'adaha fa huwa mubtadi'un wanda ya sake wannan sallah da wannan aikin na shi zama dan bid'a ce a ni gaskiya ban maga musu ba dan ne kadai a ce ban yi ba ko a ce ban dan tawaye amma bari in je in sake wannan sallah to da wannan aikin ya zama dan bid'a tarikul imani ya bar aiki na imani mukhalif ya zama mukhalif mai sabawa sunna walaysa lahu min fadl juma'a shay'un babu abin da gare shi na falala ta juma'a idza lam yara juma'ata khalfal a'immati idan bai ganin harshen juma'a a bayan shugabanni man kanu koya suke barrihim wa fajirihim na kwarai ne dai ko na banza balin cewa sunna abin da yake shine sunna ay yusallu khalfahum ay salla a bayan su la yakunu fi sadrihi haraj mutum bai jin wani abu a cikin ran shi a aka je ka bi su ba ka jin wani abu a cikin ranka wa man kharaja ala imani dukkanin wanda ya tawaye ga shugaba ya fito na fito ga wani imami min a'immatil muslimina daga cikin jagororin musulmai wa qad ijtama alaihi nasu alhali mutane sun haɗu ga wannan shugaba fa aqarru lahu bil khilafa suka tabbatar mashi da khalifanci bi ayyi wajihin kana ta kowace fuska ya samu wannan shugabancin kanat bi riban shin da yarda ne samu wannan shugabancin shin sun yarda au bi galaba ko ko kawai da da galaba ne an ci galaba su ne kawai an musu hawa hawa aka ɗora musu wannan ko kuma ta kowace hanya dai ya bi ya zama shugaban to wanda ya yi wannan tawayen fa huwa shaqun hadha al kharij alayhi hadha al kharij fa huwa shaqul asa eh hadha al kharij alayhi to yayi wannan ya raba kan musulmi ya wanda yake nufi wannan ya zama wato ya raba kan musulmi wa khalafa al athara sannan kuma ya saba ma hadisai an rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa in mata idan ya mutu al-kharij wannan dan tawayan fa in mata al-kharij alaihi mata mitatan jahiliya yayi mutuwa irin mutuwa ta jahiliya malan yace wala yahillu qitalu sultan baya halatta a yaƙi shugaba wal khuruj alaihi ko a masa tawayi li ahadin hakan bi halasta ga kowa minan nas daga cikin mutane faman fa'ala zalika duk wanda ya aikata haka fa huwa mubtadi'un ala ghairi sunnah dan bid'a ne bi akan sunnah wa yahillu qitalul khawarij yana halasta a kashe khawarijawa wannan ga shugabanni kenan wal lusus da kuma barayi yace wal lusus idza aradu lir rajul idan barawo ya danno ma a cikin gida ya bijiro gare ka fi nafsihi a karan kansa wa mali da kuma dukiyarsa kawai kana gida sai ka barawo ya zo ya cin maka aw ma duna nafsihi to falahu an yuqatila an nafsihi wa malihi hatta yadfa anhu fi maqamihi to in kaga barawo din nan ya ya diran maka to mutum zai kokari wajen ya kare kansa da kuma dukiyarsa malam yace abin da ke akan ka shine ka yi kokari ka yaƙe shi domin ka kare kanka da kuma dukiyarka hatta da fa an fi makami har ka zama har ya zama ka tunkuɗe shi ga wannan abin da yake so ya maka to amma in ya gudu ha walaysa ilahu idza faraquhu amma bi akan su bi akan shi wanda aka zo yi ma wannan sata idza faraquhu idan ya zama ya rabu da kai wannan barawon aukara kuhu ko kuma ya tafi ya zuba ta neman shi to ai ku bar hila gano na barawa a haka haka wala yattabi'u atharahum ko kuma ya bi sawun su wa qad salima minhum fadalika ila al-a'imma to wannan aikin shugabanni ne su bi su gano wane ne ne ya kawo shi inna ma huwa yadfa'u an nafsihi fi maqamihi abinda mutum zai yi kawai yi kokarin kare kanshi a wannan lokaci kada misali ka hango barau sabbin da ka ta sama ka sabin da ya ka ɗauke shi gaba ɗaya kana bugawa sama misali ko kuma yawa ko kuma ka jeho mai dutse ta sama dan ji alamar cewar kaya wannan akwai wani faramdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim ta sama eh to abin da ake so kenan wa yanwi jahadahu alla yuqatila ahadan ya niyyar eh abin da zai yi fa ba kashe kowa zai yi ba fa in ata ala yadihi fi daf'ihi an nafsi fil ma'araka fa ab'ada Allahu al maqtul in ata ala yadihi fi daf'ihi an nafsi fil ma'araka amma idan ya zama garin ya kare kan shin sai ya zama ya kashe wannan garin ya kare kan shi to sai ya zama ya kashe wannan barawon to fa ab'ada fa ab'ada Allahu al maqtul kaga Allah ya nisanta wannan wanda aka kashe kaga an yi mutuwa mara kyau kenan ko yawwa so ka zo ne ka kare kanka sai ya kashe shi shikenan kuma wa in qutila huwa fi dhalika alhal da kashe shi a wannan halin wa huwa yadfa'u an nafsihi yana nema ya bawa kanshi kariya sai a kashe shi ina nema ya ba duke shi kariya sai a kashe shi to rajauna lahu shahadata muna fatan mai shahada duba nan rajauna muna fatan baka ce ma kowa shahidi ko ya mutu sai dai ka ce muna mai fatan ko kuma ya yi irin mutuwar shahada na yake siffantawa ita mutuwar mai ciki ce wajen haihuwa ta mutu a ce ta yi mutuwar shahada muna mata fatan samun shahada amma ka ce wane shahada babu wannan rajauna lahu shahadata kama fil asar suka aiko muna mai fatan samun shahada wannan shine abin da ya tabbata bari mu tsaya anan sai mu tashi wa jami'ul afari inna ma umira bi qitalihi wa lam yu'mar bi qatlihi malam yace gaba ɗaya dai hadisai sun zo ne suna umarni da ka yaƙe shi ba su yi umarni da mai ba ka kashe shi eh ka yaƙe shi dai ka ba kanka kare da kuma dukiyarka ba wai ka kashe shi ba wannan ba shi bane amma idan garin ba da kare ne sai kashe shi wannan kuma shikenan to wannan kenan sai mu tashi wala yuqimu alaihi alhadda kaga ba haddi ko akan shi wannan kenan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah